نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونسها في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه أيها المسلمون يا عباد الله قد قضى الله وقاه قد قضى الله تبارك وتعالى وقدر بعلمه وحكمته وقدراته أن تكون هذه الحياة أن تكون هذه الحياة الدنيا ميدانا للخير وللشر وللحسنات والسيئات والصراع فيها بين حزب الله المفلحين وبين حزب الشيطان الخاسرين منذ أوجد الله آدم عليه السلام في هذه الأرض وقد علم الله في الأرذل ما ما الخلق عاملون وفي الآخرة يجازي الله ويثيب على الحسنات بأعظم ثواب برضوانه وجنات النعيم ويعاقب ال... ويعاقب على الكفر والنفاق والسيئات بأعظم العقاب بغضبه وعذاب الجحيم ما أعدم الظلم للعباد قال رب العزة ولا يظلم ربك أحدا وإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارثة الكتاب وآخر الأمم وآخر أمم وسنة الله تجري على كل أحد فليس بين الخالق والخلق إلا سبب الطاعة قال تبارك وتعالى فهل ينظرون إلا, سن إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أيها الناس يا عباد الله إن الساعة قد اقتربت بأهوالها وإن الدنيا قد دنا زوالها وإن الفتن قد وقع بضلالها فكونوا من شرور حاذرين وللحق والخيرات ملازمين جاء في الحديث شر الأيام الأيام التي تلها الساعة وإن هذه الأمة شاهدت وستشاهد فتنا كقطع الليل المظلم لا ينجي منها إلا اعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولزم جماعة المسلمين مسلمين وإمامهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أن يدل أمته على خير ما يعمله على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر والحديث رواه إمام مسلم في صحيحه أيها المسلمون يا عباد الله الفتنة نوعان خاصة وعامة فالفتنة الخاصة التي تنزل بالفرد في نفسه أو دينه أو ماله أو ولده أو نحو ذلك والفتنة العامة ما يعم شره المجتمع ويضره ومعنى الفتنة هي النازلة التي تضر الدين أو الدنيا بذهاب الدين المسلم بالكلية أو بنقصه أو بذهاب دنياه بكلية أو بنقصها وتطلق الفتنة أيضا يا أيها المسلمون على ما يعطي الله الإنسان من متاع الدنيا وزينتها كما قال رب العزة ونبلون ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال رب العزة إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وقال ربنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا والفتنة, خ... والفتنة الخاصة التي تنزل بالفرد يدفعها الله ويصرفها عنه بالصلاة والتقوى والصدقة والدعاء وترك المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قلت أنا قلت قلت قلت فتنة الرجل في أهله وماله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحديث رواه البخاري ومسلم والفتنة العامة يا عباد الله التي تعم ضررها الأمة يصرفها الله تبارك وتعالى عن الأمة ويدفعها باتقاء أسبابها كما قال رب, كما قال رب العزة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وأعظم ما يدفع الله تبارك وتعالى به الفتنة العامة والعقوبات النازلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو حارس المجتمع من كل شر ورزيلة والمرقب له في كل خير وفضيلة وعن حزيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن أو لا يشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم والحديث رواه الترمذي أيها المسلمون يا عباد الله نحن محاربون في عقيدتنا التي هي ساعدتنا في دنيانا وفي الآخرتنا ومحاربون في شبابنا الذين هم قيام المجتمعنا فصار يتكلم في العقيدة من لا صلة له بالعلم ويفتى من لا علم له بالفقه ويتكلم في مسائل الدين من, من ليس له تخصص فيه في علوم الشريعة ويطعن في علماء الأمة الراسخون الذين تدور عليهم الفتوى معشر الشباب احذروا كل الحذر من هذه الفتنة الضالة وعملوا عقولكم في هذه الفتنة وفكروا جيدا فإن تبسع فإن التبسع عليكم الأمر فاسألوا أهل الفتوى أي العلماء كما أمركم بذلك ربكم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعليت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أيها المؤمنون يا عباد الله إن الله يأمركم بالصلاة على النبي فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine wanda ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya isar da manzanci ya isar da manzanci ya ɗora al'umma akan tsari madaidaici ba wanda yake kauce wa tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake halakakke ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da alayen gidansa da kuma sahabbansa gaba daya ba tare da ware kowanne ɗaya daga ciki ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma tafarki madaidaici a lahira ya ku bayin Allah lalle shi musulmi yana da ainihin wato matsaya idan fitina ta faru idan fitina ta faru shi musulmi yana da matsaya Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara ya hukunta da iliminsa da hukuma da kuma ta ainihin hikimarsa wannan rayuwa ta duniya din ta kasance ita ce guri na ainihin samar da alkhairi ko kuma sharri wajen samar da lada wato bawa ya samar wa kansa lada ko kuma wato ainihin zunubi kuma fili ne na ainihin kokuwa tsakankanin wato waɗanda suke na Allah waɗanda suke su ne masu rabauta da kuma waɗanda su ne jama'ar shaidan wanda suke su ne masu faɗuwa masu hasara tunda Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi Adam wannan shine abin da ya sanya wato tsakankanin bayinsa Allahu tabaraka wa ta'ala tintini ya san me bayi za su aikata subhanahu wa ta'ala da akan wannan ne kuma Allahu tabaraka wa ta'ala zai sakan ya musu gobe alkiyama ya ba su ainihin wato sakamako mai kyau sakamakon ayyukan da suka yi kyawawa a nan duniya kuma ya yarda da su waɗanda kuma suka wato suka saba masa kuwa Allahu tabaraka wa ta'ala zai musu uquba ya azabtar da su wato gwargwadon abin da suka yi na saba masa tare da haka Allahu tabaraka wa ta'ala bayya zalimtar bayi Allahu tabaraka wa ta'ala yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bayya zalimtar kowa lalle al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma wacce ta gaji littafi wato ta gaji alkur'ani mai girma wanda aka turo da ainihin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yazo da ainihin alkur'ani ya bayyana mana wato shari'ar Allahu tabaraka wa ta'ala sunnar Allahu tabaraka wa ta'ala wacce take gudana akan ƙasa shine wato abin da yake kawowa alaƙa mai kyau tsakankanin bawa da mahalicinsa da mahalicinsa wato shine ainihin biyayya da kuma da'a ga Allahu tabaraka wa ta'ala wannan shine tsarin Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yace fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalin mutane ba komai suke jira ba face irin abin da ya faru ga ainihin waɗanda suka zo kafin su suma ya faru gare su ba za ka taɓa samun canji ga ainihin tsarin Allahu tabaraka wa ta'ala ba ba za ka samu Allahu tabaraka wa ta'ala ya canza ko ya saba ainihin alkawarinsa ba ya ku mutane lalle ita alkiyama fa ta kusa domin alamominta sun kusanto sun kuma bayyana wasu da yawa daga ciki lalle ita duniya ta kusa ta gushe ta kusa ta ƙare lalle fituntunu za su yi ta bayyanuwa wanda a yanzu haka wasu sun fara bayyanuwa sun ƙara bayyanuwa akan bayyanuwa sai ya zamto wato ku zamto ya ku bayin Allah dangane da ainihin sharrika ku zamto masu tsoron sharri kada ku zamto masu ƙaunar sharri ya faru ku zamto bakwa ƙaunar sharri ya faru a cikin gidajenku ku zamto kuma masu haƙuri ku zamto masu kwaɗayi ga ainihin alkhairori ku zamto masu riko da ainihin alkhairi ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi sharrin kwanaki sune wato shine kwanan da ko yinin daga shi sai a tashi alkiyama ma'ana duk ranar da ta zo ta baya ta fi sharri fiye da wacce ta rigaye ta a kullum za a rika samun fitintunu suna sake bayyanuwa wannan al'umma ta ga ainihin sharrika kala daban-daban kuma hakanan sharrika za su ci gaba da bayyanuwa wanda wanda yake raye a cikin wannan al'umma zai rika ganin ababe na sharri daban-daban wanda halin da ake ciki yanzu na sharri zaka ga ai sharrin ne ya faru akan sharri anashin su jagorori shugabanni su suka tsananta wa al'umma ya zamto su suka jefa mutane halin kakana kayi su kuma al'umma waɗansu daga ciki suka ki dakatawa akan ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi abinda wato ainihin malumansu suka ce su tsaya a kai suka ƙi to wannan kuma sai ya haifar da ainihin fitina fiye kuma da waccar ɗin muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya zauna da ƙasar nan lafiya ya ku bayin Allah ku yi riƙo da littafin Allah tabaraka wata'ala ku yi riƙo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin hadisi cewa mutane ba za su gushe suna tare da alkhairi ba matukar dai sun yi riƙo da ainihin wato jama'a kuma sun yi riƙo da ainihin shugabanninsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani annabi da ya zo kafin zuwa na face ya wato ya nuna wa al'ummarsa irin alkhairin da ya sani gaba daya face ya nuna al'umma cewa ku bi kaza face kuma ya tsoratar da su dangane da dukkanin sharrin da ya sani lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle wato abin da ya zamto shine ya waraka shine zaman lafiya ga farkon al'umma to shine zai zamto kuma shine zaman lafiya ga al'umma da ta biyo baya duk irin tsarin da na gaba suka bi to su ma na baya idan suka bi za su samu wato ainihin alkhairi kuma za su sami wato ainihin zaman lafiya wasu al'amura annabi sallallahu alaihi wasallam ce wasu al'amura za su bayyana wasu fituntunu da ainihin bala'o'i za su bayyana waɗanda irin waɗanda bakwa so har su zamto sun rarraba tsakankanin mutane sun sawa mutane shakku da kuma damuwa a cikin zukatansu har ya zamto ma fitina ta zo sai ka ji mumini yana cewa shi fa yana ganin a wannan fitinar zai mutu yana ganin a wannan za a iya kashe shi sa'an nan sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya kawo sauƙi fitinar ta wuce idan wata fitinar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ka ji mumini yana cewa yana ganin fa wannan ita ce fitinar da zai mutu wannan ita ce fitinar da zai mutu ya zo wato ainihin ya zo cikin labarurka da ake faɗa cewa fitintunan da ake na zanga-zanga a jiya waɗansu sun bar duniyan nan sun daina rayuwa saboda sakamakon wato hali da suka tsinci kansu a cikin halin zanga-zanga ta yanda wato mutum ya mutu a wajen wato hidimar zanga-zanga muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya rufa mana asiri lallai wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa har ya zamto waɗansu jama'a za su zo suna yin wato suna faɗa ko suna jayayya da waɗansu wanda suke da riko suke riko kenan da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzala yake cewa wanda yazo yana jayayya da irin waɗannan to yake cewa ku yaƙi shi wancan wanda yazo din wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce imam muslim ya rawaito shi ya ku musulmai fitina fa fitina kashe biyu ce akwai fitina wacce ta shafi mutum shi shi kaɗai a karan kansa akwai kuma fitina wacce take amma ce wacce take wannan public fitina ce ta kowa da kowa ce ta zo gaba ɗaya akwai wacce Allahu tabaraka wa ta'ala yake tura ta fitina ce ga ainihin bawa shi shi kaɗai ainihin idan aka ce fitina ma gaba ɗaya ana nufin abin da zai sauko wa bawa abin da wato wato masiba ko abin cutarwa ya sauko wa bawa a, a sha'anin addininsa ko sha'anin duniyarsa sai wannan abin ya tafiyar da imaninsa gaba ɗaya ko kuma wani adadi na ainihin imaninsa ko kuma wannan fitinar ta tafiyar da ainihin dukiyar bawa ko kuma wani adadi na ainihin wato dukiyar bawa wannan ta'arifi da malamai suka yi fitina lalle ko shakka babu idan muka kalle shi da kyau za mu ga lalle ko shakka babu fitina ce take faruwa a wannan ƙasa sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare domin ɗayan biyun ko dai ya zamto tafiyar da wani bangare na addini ko kuma tafiyar da wani bangare na anashin dukiya tunda malamai sun ce ɗayan biyun dukkaninsa sunansa fitina to dukkanin guda biyun kuma suna faruwa musamman ma ajiya an gani wajajen ajiyar waɗansu daga cikin mutane 'yan ƙasa an fasa an ɗebi dukiyoyinsu to duka wannan ya daga cikin wato ainihin fitina ana cewa fitina ga dukkanin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayo bawa ma'ana dukiyar ma da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayo bawa sunanta fitina Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle zamu jarrabe ku da ainihin sharri da kuma alkhairi a matsayin gwadawa a matsayin jarrabawa Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle gare mu za ku dawo wata aya kuma Allah ta'ala yake cewa lalle dukiyoyinku da kuma ƴaƴayanku su ma fitina ne gare ku Allahu tabaraka wa ta'ala a gurinsa ne wato ainihin lada mai girma yake a wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa da a ce mutane za su daidaita akan wato ainihin hanya ta ainihin sabo da sai mu ba su kuma ruwa mai yawa wadataccen ruwan da sai ya ishe su gwargwadon bukatarsu Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba su ainihin wato ainihin ni'ima Allahu tabaraka wa ta'ala ce zan musu haka ne li naftinakum fi domin mu ainihin jarraba su a cikin wannan duk wanda ya kawar da kai dangane da wa'azin ubangiji tunasarwa cewa ga abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce Allahu tabaraka wa ta'ala ce za mu sanya shi cikin azaba wacce take mai tsananin gaske Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu fitina wacce take ta mutum shi shi kadai wannan kuwa abin da yake kawar da ita shine wato yin sallah ta farilla da sallah ta nafila da kuma tsoron Allah tabaraka wata'ala da kuma wato anashin yin sadaka da kuma yin addu'a da kuma wato nisantar sabo da kuma umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna wannan su ne wato ainihin maganin masiba wato bawa ya zamto yana yi wa kansa da kansa addu'a kuma ya zamto yana yawan sadaka domin sadaka maganin fitina ce hakanan bawa ya zamto yana umartar mutane da kyakkyawa ‘ya'yansa ne matansa ne kannansa ne jama'ar unguwarsu ne ko jama'ar gari duka wannan yana daga cikin maganin fitina hakanan kuma wato an rawaito daga ainihin huzaifa Allah ya ƙara masa da ke cewa mun kasance a zaune a gurin umar ɗan khattab Allah ƙara masa da sai yake cewa daga cikinku wane ne ya haddace ko ya kiyaye hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake magana akan fitina sai huzaifa yake cewa ni na haddace sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fitinar mutum da fitinar da za su wato fitinar da za ta samu mutum cikin kansa shi kansa da kuma iyalansa da dukiyarsa da ƴaƴayensa da kuma wato ainihin makwabcinsa sallah ce take kawo kawar da ainihin wannan fitina da yawan azumi da kuma yawan sadaka da kuma umarni da kyakkyawa tare kuma da hani daga mummuna wannan hadisi ne wanda yake ingantacce Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi fitina ta gaba ɗaya kuwa wacce take game jama'a gaba ɗaya wannan abin da yake kawar da ita shine wato ainihin a nisanci sabubanta duk abin da aka san zai iya kawo fitina to a nisance ta wannan shine abin da yake kawo warwarar fitina ta gaba daya duk abin da aka san idan an yi shi zai iya sabbaba matsala yanzu halin da ake ciki shugabanni su suka jefa mutane cikin wannan halin zalunci irin nasu wanda Allahu tabaraka wa ta'ala zai kama su da wannan wato zalunci da suka yi wa al'ummar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya Allah duk wanda ya jibanci wani al'amari na shugabanci a cikin wannan al'umma sai ya tsanantawa wannan al'umma Allahumma fashquq alaihi ya Allah ka tsananta masa shi ma babu wanda zai zalunci wannan al'umma ya gama lafiya idan ma ana gani ya mutu lami lafiya lalle ba zai gama lafiya cikin kabari ba gobe alkiyama kuma ba zai wanye lafiya a gaban Allahu tabaraka wa ta'ala ba saboda haka ya ku bayin Allah wato fitina ta gabaki daya su suka sabbaba suka kawo irin waɗannan tsanantawa al'umma din to amma mu kuma bai kamata mu yi abin da yake ya wuce gona da iri ko kuma ya sha bamban da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zamto kuma mun jefa kanmu da kanmu cikin fitina da ta wuce wancan domin wasu suna cewa ai dama dimokuraɗiyar ma da ake dama ai ba tsarin Allah bane lalle ba tsarin Allah bane to idan kana cikin haramiya baka kuma ƙara haramiya akan haramiya ka ce tunda dama haramiya kake bari ka ƙara wata haramiya din to wannan tunani ne mara kyau ko shakka babu bai kamata ba idan ya zamto ana halin dimokuraɗiyya kuma idan an yi zanga-zanga fitina za ta iya faruwa a shiga fitintunu to bai kamata a yi kuma a sake jawo kai da kai matsala ba ana kokari a fita daga wata ne fa bai kamata kuma a sake karawa ba ballantana ma zanga-zangan nan an ga irin abin da ta haifar a wasu kasashe to yanzu yanda aka ce za a yi kwana goma ana yi a wannan kasar iya jiya an yi ga irin abin da ya faru me tunaninka idan aka ce za a bari a ci gaba da haka na tsawon kwana goma me tunaninka zai zamto hanyoyi sun kaɗe yanda ake harkar sufuri ta tsaya a kai mai ma ba za a kai ba in ya kare na garinku kenan idan duk wani abu da ake saro shi daga gari kaza zuwa gari kaza idan fa ya kare sai dai ku tsaya kaga fitina ta kulli kenan abinci zai yi karanci a wasu yankunan muna roƙon Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kare mu fitina ta gaba daya Allahu tabaaraka wa ta'ala yace lalle ku kiyayi fitinar da idan ta faru ba za ta shafi iya waɗanda suka yi zaluncin gabaki ɗaya a wato su kaɗai ba za ta game kowa ne idan waɗansu suka ce za su yi zanga-zanga sai aka ce ba za a musu nasiha ba ba za a musu wa'azi a ce kada ku yi ba a kyale su ai ra'ayinsu ne suna da freedom su yi to idan fitinar ta faru fa da ku da kuka yi shiru din da su din duka kowa zai ɗanɗana kudarsa lalle ko shaka babu daga cikin ababen da suke magance wato ainihin fitina ta gaba ɗaya shine wato ainihin umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna daga cikin wannan kuma wato shine nisantar dukiyoyin jama'a yana daga cikin ababen da suke kawo wato yayewar fitintunu to kuma wannan halin da ake ciki dama dukiyar jama'ar ma ake ɗiba to kaga fitinar tana sake ruruwa kenan ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da wanda raina ke hannunsa ko dai ku rika umarni da kyakkyawa kuma ko kuma ku rika wato ku rika yin hani daga mummuna ko kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko da uquba akan ku gabaki daya ya aiko da hukuba a kanku sa'an nan ku zamto kuna ta roƙon Allah kuna ta addu'a kuma ya kyale ku ba zai amsa muku ba wannan hadisi ne wanda imam turmizi ya rawaito shi yake cewa kuma hadisi ne wanda yake hasan ya ku musulmai ya ku musulmai mufa ana ainihin wato yaƙar mu cikin wato ainihin aƙidunmu wanda take ita aƙida kuma wato ita ce shugabarmu wato ita ce abin da yake jan yake tuka duk wani musulmi aƙidar musulmi ita take tuka shi wato ita ce jagora ta ainihin musulmi aƙida ma'ana tauhidi na Allah tabaraka wa ta'ala tsayuwa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi mahimmancin al'amari ga ainihin musulmi to kullum ana yakar mu ta wannan ainihin aƙida din Allah tabaaraka wata'ala yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istada'u idan dai suka samu dama to ba za su daina yakar ku ba har sai sun ga cewa kun kauce daga ainihin tsarin Allah kun kauce daga ainihin tsarin annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam idan ya zamto dama sun ɗora ku akan tsari ne na ainihin demokuraɗiyya sun san ba wannan ne wannan annabinku ya zo muku da shi ba to kuma an ce wato sun san cewa malumanku suna cewa kada a yi zanga-zanga batta cikin karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to sai su sake azzaza ku cewar lalle ku yi ainihin yanci ne su kuma waɗancan su ba su dama a matsayinka na shugaba tunda dama su ma suna tafiya ne wato a ainihin tsarin ainihin yahudu da kuma nasara su ba su dama su ba su wato ainihin immunity a ba su hasana cewa duk abin da za ka yi fa ba za a kama ka ba matukar kana kan wannan kujerar kaga su suka tsara musu wannan mana sun ba su dama su zalunci wato 'yan ƙasa su kuma 'yan ƙasa sai su sake cewa an ba ku dama kuma ku fito ku nemi 'yancin kanku da kanku mana sun kunna wato ainihin wutar fitina kenan lalle mu shiga taitayinmu ya ku musulmai ya ku bayin Allah lalle mu yi tunani mu lura kware da gaske mu fakadantu wato mu zamto a cikin hadar mu zamto wato muna lura kada wanda suke makiyanmu su zo su jefa mu cikin halin kakana kayi mu wayi gari kuma muna wayyo Allah na ya zamto kuma wannan nadamar ba za ta mana amfani ba tunda abin da zai faru ya riga ya faru ya ku bayin Allah ya ku matasa lallai kowa yayi tunani wanda yake su anashin matasa su ne anashin kashin bayan al'umma to kuma su matasa din ta gurinsu ake bi domin rusa kasashensu wato domin rusa anashin gidajensu kuma ainihin wato sai ka ji wani yana magana akan sha'anin addini wanda yake bashi da alaka ta ilimi dangane da abin da ya shafi addini din dangane da ainihin wato ba da fatawa sai ka je na ba da fatawa cewa lalle babu laifi wajen a yi kaza domin ga dalilinsa kaza dalilinsa kaza mana shi da kansa da kansa yake biyo kansa wato ainihin wato ainihin fatawa ya ku matasa lalle a kiyayi lalle a kula a kiyayi wato ainihin fitina wacce take ita fitina tana ainihin batarwa tana ainihin halakarwa ku yi aiki da ainihin hankulanku a cikin wannan sha'anin fitina ɗin ku yi tunani da kyau ƙware da gaske idan al'amura suka zo suka cuɗanye kuka ga kaza kuka ga kaza al'amura suka shige muku duhu to ku tambayi waɗanda suke su ne masu ba da fatawa ma'ana ku tambayi malamai kamar yadda ubangijinku ya umarce ku da haka sai ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi malamai idan ku ba ku san menene mafita ba tunaninku ya ba ku ku yi kaza ku yi kaza to ku tambayi malamai to idan aka ce a tambayi malami wane ne malami shine abinda a Sheikh Abdulrahman Allah ji kansa da rahama mai littafin akhadir yake cewa ya tambayi malamai waɗanda suke masu riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka tambayi malamai waɗanda suke masu riko wanda suke biyayya akan manhajin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma salaf wanda suke magabata na kwarai muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya zauna da ƙasar nan lafiya lalle mu yi tunani ko shakka babu kowa ya yi tunani a karan kansa irin abin da ya rinka faruwa jiya idan aka ce zai ci gaba to ko shakka babu za a fada halin kakana kai sai dai Allah ta'ala ya kare su kuma su tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala wannan abin da suka kakaba wa al'umma na cire wato tallafin mai da sauran uquba su cire domin Allah ta'ala zai tsaye da su gaban sa gobe alkiyama mutum sai ya kwammaci da ma ba halice shi ba a duniya matukar dai mutum ya tsananta wa wannan al'umma wallahi ko gidanka ne ka tsananta wa wanda kake jagoranta wato matanka da 'ya'yanka gobe alkiyama sai kai da na sani ballantana al'umma da 'yan aljanna da mutanen kwarai da sauransu duka ka tsananta musu gobe alkiyama lalle mutum zai da na sani muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya kare ƙasar nan daga fadawa halin kakana kai ya Allah ta'ala ka zauna da ƙasar nan lafiya ya Allah ta'ala ka sanya albarka a cikin wannan ƙasa tamu wannan damuna Allah ta'ala ka sanya mata albarka ya Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya Allah ta'ala ka ƙara mana aminci a cikin garuruwan mu duk inda ake tashin hankali cikin garuruwan musulmai Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo kwanciyar hankali ka kawo zaman lafiya lafiya ya Allah ta'ala ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyar mu akwai wata bayar Allah da Allahu tabaraka wataala ya karbi rayuwarta a nan makwabtan masallaci saboda ka idan an idar da sallah za a mata wato sallah muna roƙon Allahu tabaraka wataala ya ji kanta da rahama idan aka idar kowa sai ya tsaya a sahu inda yake sai a mata sallah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarshe Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu wa sallam ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qumu ila salatikum yarhamukum